yanzu mun zo ne saboda Allah kuma saboda addinin Allah ya kawo mu muna fata ko muna roƙon jama'a wanda muka zo wannan wuri gaba ɗaya na ɗaya idan misali aka yi wani abu da Allah kada ce za a yi ko kabbara ko wani abu wanda zai zama zai ruɗe wuri gaba ki da saboda itira mu abin nan da za mu sannan kuma muna so duk wanda ya zo ya zo wannan wuri saboda Allah ba ma so ya zama yana disturbance wato yana surutu ko yana magana kuma ba ma son kowa ya yi magana in ba wanda aka tsora masa nauyin wannan abin da aka dora masa a kan wannan taro da zamu yi ba wannan shine abin da nake so yanzu ne alwai
karin bayani da zan yi shine kamar yadda malam ya faɗa idan har aka samu wani ya saba ka'ida to za a iya fadda shi waje ina ga shi ne karin bayani da zan yi wayoyi a sa sosai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ina ga ba laifi a ce mun addu'a kafin a fara ko sai mun salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa wannan taro da muka zo Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ce ya nuna mana ya ba mu ikon guje mata Allah ya shirya da mu bisa shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbatar da mu gida da gama kan wannan addini ta musulunci Allah ya tada mu ranar kiyama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam الله يسامح الكعبة لا فيها متاشي لا فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله to abin da ya samu ka taru a wannan wuri wani abu ne wanda yake da mahimmanci wannan abu shi ne mu ce kamar alƙabala ko diwa wanda ake so wato gudanar sakamakon wato addini yana bukatar kowane abu kamar yadda malamanmu suke gaya mana ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه bai halatta mutum ya aikata aiki ba sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki dalilin ga haka malamai suka yi bayani ko kuma suka nemi junansu za su tattauna saboda ƙaran al'umman annabi sallallahu sallama akan abin da ya shafi addinin Allah wanda ake gudanarwa yau da gobe kafin mu shiga taro akwai ɓangaren mu na ɗariƙan tijjaniya sannan kuma akwai ɓangaren mu na ‘yan uwanmu wanda suke ɓangaren izala wato za mu tattauna a kan maudu'ai guda uku maudu'i na farko akwai hukumu salatul fatihi fil islam sannan akwai wato hukuncin salatul fatihi a cikin alkur'ani ai a cikin musulunci abu na biyu akwai mafhumul auliya'i fil islam wato matsayin waliyai a cikin musulunci sannan kuma akwai at-tawassul wal wasila in mun ce tawassul wal wasila shine wasila da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma za zai magana kansa a muƙabilin wa'annan dukkan su ɓangaren izala suka nema daga ɓangaren ɗariƙar tijjaniya su musu bayanin su ko kuma suke akwai abin da suke gaba su gamsu da shi ba a cikin wannan abubuwan da za a yi saboda haka muka ga suka ce to za su tattauna akan wannan a ba su dalilai kuma su ma suna da nasu dalilai akan wannan sannan bangaren tijjaniya su kuma suka kalubalanci bangaren izala da abubuwa guda uku na ɗaya akwai taksimu tauhid ila salatati aqsam wato raba tauhidi zuwa kashi uku rububiyya uluhiyya da asma wa sifat wannan za su ana bukatar za su bayani akai na biyu akwai tajsim inda salafiyya wato tajsim da mu ɗin ɗariƙar tijjaniya muke ganin kaman ko muke ganin cewa su ɓangaren izala suna danganta kaman jiki ne zuwa ga Allah bisa ga wasu sifat da ake itikadi da su abu na uku akwai wujudu kalimatin izalatul bid'a fil islam tabbatan kalmar izalatul bid'a a cikin musulunci to wayannan guda uku sai muka raba su zuwa kashi uku kashi na ɗaya idan aka yi magana akan hukumu salatul fati fil islam ma'ana bangaren izala za su bada za su yi tukumar da suke suke bayani a kanta wato suke yi akan salatul fati za su bada dama bangaren ɗarikan tijjaniya su kare kansu akan wannan bangaren salatul fati sai mu tsallaka sai mu ɗauko mu topic ɗaya na bangaren ɗarikan tijjaniya wanda su kuma suke tukumar izala da shi shine taksimu tauhidi ila salasati afsa raba tauhidi zuwa kashi uku ma'ana kenan an yi topic ɗaya da su suke tuhuman izala a ɗariƙa sannan abin da ɗariƙa kuma suke tuhuman su da shi gida ɗaya kenan to a nan za ba kowane malami dama ya yi bayani a kai to haka dai za mu ɗauki topic ɗin ɗaya yana ƙabilin ɗaya ɗaya yana ƙabilin ɗaya ɗaya yana ƙabilin ɗaya har a gama insha Allah idan time ya yi to sannan abu na biyu shine ɓangaren su ma'ana ɓangaren izala za su ba da malami guda ɗaya mun ba da dama idan akwai malami wanda ba ɗaya bane in wannan ya gaji za a ƙara ɗaya idan ya gama topic ba matsala sannan mu ɓangaren ɗariƙa za mu ba da malami guda ɗaya wanda zai yi magana in mun ga wannan ya gaji za mu iya canzawa wannan duka an ba da dama a cikin wannan zama sannan zaman za a yi ta akan alkitabu wa sunna wa aqwalus salaf wato qur'ani da sunna da kuma abin da salafus salih suka tafi a kansa sannan kuma taya kowane malami za a ba shi minti ashirin zai yi magana da duk yake abuna a kai minti ashirin na yi can masu taya za su nuna masa da Allah duk malamin da aka nuna masa tayan to sai ya haƙuri sai ya dakata a wannan wurin kai tsaye sannan za a ɗaya ba wa malami minti ashirin shi ma ya magana in time ɗinsa ya ƙara sai ya wuce to idan ɗaya malami ya gama za a ba wa ɗaya malamin minti biyar ya yi komen a kan abin da shi wannan malami ya yi shi ma iya gama minti biyar ɗinsa za a ba wa ɗaya malamin shi ma ya komen da minti biyar sannan sai a ba da muni masu tambaya misali za a yi tambaya guda ɗaya na minti ɗaya za a ba da kowane malami ya amsa a cikin minti hudu shi ne zai ba minti talatin to in an gama da wannan shi ne an gama da ɗaya topic kenan minti nawa kenan malam eh ya zama awa ɗaya kenan ba ga minti arba'in ga kuma minti ashirin ya tafi saboda haka an gama da tafin biyar kenan sai a ci gaba da tafin na biyu insha Allah wannan shi ne a tsarance abin da insha Allah za a fara to insha Allah bangaren mu na bangaren dalika za mu gabatar da malami na farko insha Allah shi ne malam abul fatai shi ne wanda zai wakilce mu akan wannan hukumar salatul fatih fil islam insha Allah shi ne zai bayani sannan sai ma da gabatar da malamin da zai ci na gaba
Izala muna da malam baban gida da kuma Malam Umar Malam Munir su ne malamai da muke da su da su gabatar da wannan abu na insha Allah.
Allah na ka gama lafiyar nan ma.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نحن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته في خلقه وحبيبه على وحده وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ina ganin akwai abun da ya kamata a ɗanyi mantuwa da an sa shi a ciki kamata ya yi ba ku za ku gabatar da kawai ba Ah, zan iya gabatar da kaina suna na baban gida salu adami ina nan da zama abubuwan kafin a wajen gidan hajjin mai sannan kamar yadda shi malamin kuma ya ce suna da malamin wanda zai difa'i a kan abinda za a tattauna a kai ba shi kaɗai ɗin zai kako ba zai faɗi da za a faɗi sauran zuwa da za a yi zaman tattauna a kai tunda ina jin yana abokan rakiyarsa wanda suka rako shi insha Allah kamar yadda na gabatar da kai na za a so kowa ya gabatar da kansa wannan in ba shi zai zama matsala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه، سنانا أبو الفتح الثاني التجاني wanda yake zaune a bakin kura gidan Malam Muhammad Al-Amin Bauchi. Sannan ni ne insha Allah wanda zan kasance zan yi difa'i a kan maudu'in da za mu tattauna na salatin fati da kuma sauran maudu'ai da idan lokacin ka baya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. sunana ahmad isa jaja wato matsayina na jagoran wannan tafiya wajen da yanke shawara ni ne mai zama a kan wannan teburi shi ne sai su ɗalibai suka ce a'a mu ba da wani abin fatin shi zai wakilce ne duka waɗannan mabu'ar guda uku gaba ɗaya da haka sai na ba shi dama ya zauna zai kare waɗannan abubuwa tare kuma da bidiyowa su ɓangaren izara abin da ke bukata don haka wani muke tafiya tare da shi a wannan majalisi insha Allah ta'ala yaushe
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم sunana Muhammad Fahir Abubakar ina tare da Sayyidi Ahmad Isa Jaja da Malam Ahmad Abdul Fatih Thani muna bangaren Tijjani Allah ubangiji ya gane da mu gaskiya gaskiya ne ya ba mu damar rikewa amin nuna mana fata fata ya ba mu damar kauce mata amin assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na Muniru Maja Baba Karami daga Yakubu Wanka Street. Ina tare a nan wuri insha Allah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سننا عمر سليمان بلا wadda muke tare da kimanin babban gida ta bangaren izala assalamu alaikum
minti ashirin malamin kudu ba tare
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka ji a cikin mitocin da aka bani zan gabatar wa mala abubuwan da muke tuhuma wato ita dariƙar tijjaniya game da abin da ya shafi ita salatul fati wato a fahimtar mu mu ahlus sunna wanda zaka iya kira mu da izalatul bid'a wa iqamatus sunna zaka kuma iya kira mu da suna wahabiyya da ake faɗi ko yan salafiyya ko wani suna wannan dama suna ne kawai akan lakaba shi a gurguje a cikin lokaci na zan so wadda suke sauraro da wadda suke sauraron mu anan da wadda za su saurari kasatin kamar yadda suka ji sun gabatar da salatul fati ne a cikin muqaddima ta su ita salatul fati sigata yadda take tace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fati lima ukhlika wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق الحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم duk da cewa na san za a ce na cire wawan ban ce walhali ba na san za a ce ban ce walhali ba kuma sigar da nake da ita a rubuce a wurina a wannan sigar ta zo kuma wanda shi ne na sani yana jin kusan duk a cikin abubuwan da dai salatul fati take bukata na taho da ita abinda muke tukuma na farko mu a wurin mu salatul fati ba wai mujarrad bid'a bace kawai domin haka ce bid'a a fahimtar mu na ahlus sunna shine akwai bid'a mukaffira akwai bid'a ghairu mukaffira akwai bid'a wadda take kai ga mutum ga kafirci akwai bid'ar da ba ta kai ga mutum ga kafirci abin da muke tukuma akan salatul fati na farko kamar yadda zan karanta a cikin littafin jawahir ma'ani wadda kowa ya sani mafi yawanci a kansa ake ake yawa kafa dalili na mutunta salatul fati zan kawo dalilan mu na cewa ba wai salatul fati bid'a ce kadai ba da aka kirkiro ta aka zo da ita ba a'a akwai abubuwan da aka alakantar da salatul fati da shi wanda babu shi a musulunci kuma duk mutumin da ya yi imani akan haka ya fita a musulunci ba wai zai iya fita bane ya fita na farko kamar yadda na faɗa cewa ita salatul fati zan karanto mana dalili na farko da muka faɗa a cikin jawahir ma'ani gashi nan nan كتاب الجواهر المعاني وبلوغ الأماني كو هذا نلاش أتكن جزئي نفرقو شافينا خمسين دبقي شافينا خمسين دبقي واللفر ina ganin ya kamata in faɗi wani darar ne darar fikir saboda mafabba'a iri daban-daban ne ta iya yiwuwa a nawa mafabba'an shafin kenan a wata mafabba'an ba shafin ba to haka yasa na ce bari in kawo na farko abinda muke tukuma a kansa daga bakin shi almajirin Sheikh Ibrahim Tijjani a Sheikh Ahmad Tijjani da yake faɗa a game da falalar ita salatul fatin falalar salatul fatin yake cewa وأما فضل صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخره فقد سمعت شيخنا رضي الله عنه يقول yace amma falalai ita salatul fati in ji shi bakar ina ji na faɗi suna da daga haka haka yake faɗa ya ce ya tambayi malaminsa wato waye malamin nasa shine ahmad tijjani ko da ya tambaye shi sai tambaye shi menene ita a game da ita salatul fati har zuwa ta hina raja'tu min al-tilmisan min al-hajj ila tilmisan yace lokacin da muka dawo daga aikin haji zuwa tilmisan lamma ra'aytu min fadliha lokacin da naga abin da yake ciki na falalarta وهو أن مرة واحدة كترن تاتا سودايا بستة مئات آلاف الصلاة كما هو في waratul junub wato ka bar ka karanta ta sau ɗaya kamar ka karanta sauran salatai ne sau dubu na sau ɗari shida sau dubu shida sita mi'ata ala dubu ɗari shida afuwan dubu ɗari na dubu ɗari shida akan sauran salatai ina fata mun fahimta akan sauran me salatai a nan farko zan fara cewa salatin da akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sai suka ce masa ya manzon Allah mun san yadda ake maka sallama to amma ya za mu yi maka salati manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce shi bai amsa ba a lokaci yana jiran wahayi sai aka yi masa wahayi da aka yi wahayi wa manzo Allah sai ya ce to in za ku yi mun salati sai ku ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد da dai sigogin da aka kawo su a ruwaya to a nan maganar da shi mai wannan littafin yake yana mana ishara ne da hatta salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to fa wannan salatin ta fi wannan salatul fatin ta fi ta sau dubu shida a sau dubu ɗari shida ka karanta ta sau ɗaya kawai wanda a ƙa'ida ba za ka kawo babu wanda ya isa kamar yadda babu wanda zai haɗa kalmarsa maganansa da maganan wa da maganan Allah haka ba za ka haɗa magananka da maganan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa mana a farkon suratul hujurat يا أيها الذين آمنوا لا لا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض kamar yadda nake magana da wannan in magana in ɗauko maganar manzon Allah ya ce maganar manzon Allah daidai yake da ba zai yi ba idan kuma kai haka me Allah ya ce an tahbata amalukum ayyukanku za ta ɓaci aikinka za ta ɓaci mai ɓacin aikin shine kafirci ina fata mun fahimci wannan zai iya kai ka ka aikata kana aikata shi sai ka fita daga musulunci ina fata mun fahimci wannan abu abu na gaba kuma ba nan ta tsaya ba sai inda shi don ba zan ce zan karanto duka ba saboda ban da cikakken lokaci har ila yau sai yake cewa a can shi Sheikh Ibrahim Ahmad Tijani waya kudi ina ta manta ina na fi ina rike sunan Sheikh Ibrahim Inyas akan Tijani shi yasa nake ta Ibrahim Ahmad Tijani yake cewa thumma amarani bil ruju'i sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa umarni da dawowa ina ne salatul fatih domin da ya bar salatul fati saboda ganin wani salati wadda ya fi wannan sai ya komo da shi ya ce masa ya dawo falamma amarani bin ruju ilaiha lokacin da ya mun umarni da in koma zuwa gare ta sa'altu ku sai na tambaye shi sallallahu alaihi wasallam an fadliha akan falalarta akhbarani awwalan akhbarani awwalan sai ya bani labari ya bani labari karo na farko bi anna marrata wahida a karanta ta so daya min ha ta'dilu min alquran sita marrat a karanta ta so daya ita salatul fati daidai take da a karanta qur'ani so dubu nawa so dubu shida sita marra so shida afwan so nawa so shida ina fata kun fahimci abin da nake nufi bayan nan yace sun akbar ne saliyan sa'an sai sake bani labari a karo na biyu annan marratan wahida annan marratan wahida ka karanta ta so daya ta'dilu min kulli tasbih daidai take da dukkan wani tasbihi wasa tilkaun wanda aka yi ta a duniya duk wani halittar da yayi daidai take da yin wannan tasbihi ko na mala'iku ne ko na waye wa min kulli zikr da dukkan wani zikiri wa min kulli du'a da dukkan wani addu'a dalilu na wasafi da mai girma ne addu'an mai girma ne ko karami wa min alqur'ani sitta alaf marrat da kuma karanta alqur'ani da kisa qur'ani su dubu shida da wannan mun sha faɗin cewa duk mutumin da ya yi imani da cewa akwai wani abin da ya yi daidai da ƙur'ani ba ma ya fi shi ba ya yi daidai da ƙur'ani ya kafar duk wata maganar da ba maganar Allah subhanahu wa ta'ala ba duk maganar da ba maganar Allah subhanahu wa ta'ala ba ne sannan aka kwatanta ta aka ce daidai take da ƙur'ani ba ma tafi ba to wannan kafirci ne wannan kenan sannan shi da kansa da aka tambaye kamar ya ba mu amsa ne cewa akan menene yasa za a faɗi haka shi Sheikh Ahmad Tijjani sai ya ce ne li'annahu min al-azkar domin ita Qur'anin ma kanta tana daga cikin zikiri ba wata dalili ya kawo ba ba nassin Qur'ani bane a'a shi dalilinsa shine me ita ma kanta tana daga cikin zikirori da ake yin ta saboda haka ta fada cikin kogin sauran dukkan azkarun da za a yi ita salatul fati ta fi wannan din so dubu nawa so dubu shida za mu so malam zai zo ya kare mana ya fada mana dalilan da suka sa za a iya samun abin da yake daidai da qur'ani ma amma kuma ko kuma ya fi ƙur'anin amma yinsa hakan daidai ne ba ma laifi ba sannan abu na biyu a wajen tasbihi da aka faɗa ta fi dukkan wani tasbihi akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ruwa da imam tabarani wanda ya kawo shi a cikin fatlul ashir zulhijja ashir zulhijja zulhijja ya kawo a cikin wannan babi juzi'i na biyu shafi na goma sha uku hadisi ne ingantacce banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu ma aquluhu ana wan nabiyuna min qabli mafificin abinda ni na faɗa da annabawan da suka gabace ni in ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir faɗin wannan shine dukkan wani mafificin abinda wani ɗan adam zai faɗa shine wannan mafificin in daga cikin me a tasbih da mutum zai ina fata kuma fahimta sannan kuma kamar yadda muka sani ba a nan kuma mazu Allah sallallahu alaihi wasallam bai ishara da cewa ta fi dukkan me dukkan sauran tasbihi ko azkar ɗin ba balle a ce hadi ya ce hadda qur'ani ina fata mun fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi dai afdalu ma aqulu ko afdalu ma aquluhu ana wan nabiyina min qabli mabibicin abin da ni na faɗa da annabawan da suka gabace ni shine yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan daidai yake da shi Ahmad Tijjani yana inkari wa manzo Allah cewa a'a wannan ba shi bane yake ba ka karanta salatul fatiha shi duk kuma wanda ya inkari wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san hukuncin sa ya fita daga har ila yau abinda nake so shi malam in zai tafi zai magana zai kawo bana shine ƙa'ida ce duk lokacin da za ka kawo wata falalar abu ka ce tana da falala tana bukata nassi ne sare hukusin kafaɗi da alladhi la yahtamu da ta'awil wanda ba zai ɗauki wani tawili ba ba wani tawilin da za a kawo a ce a toshe a ana bukatar nassi ne ya zama hukuncin nassi ne Allah ne ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan kuma hadisin na manzon Allah ya inganta shi ya faɗi wannan sannan kuma bai ɗaukan wani tawili ya fito ne fili kamar hasken rana kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya mana umarni da mu yi sallah muna bukatan wani tawili ba bukatan wani tawili aka ce yayi azumi shahrul ramadan ayi azumi a cikin wani wata ramadan bayan da wani tawilin da zamu zo mu ce to ramadan din nan ai ba mu san ma wacce ce ramadan din ba in muka yi ta a shawwal ma yayi in muka yi ta ko gabanin haka a dole ana bukatar sai ya fito fili saboda haka in malam zai kawo dalilai na cewa ai salatul fati ba laifi ba ne bisa maganar da shi ahmad tijjani ya faɗa zai kawo ko daga bakin shi ahmad tijjani dalili ne wanda yake a fili yake ma'ana ya ce a fili nassi ne na qur'ani allah ne ya faɗa kai tsaye yi mana umarni da yi mana umarni akan salatin ita salatul fatin sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimce ta ita wannan ita ce salatul fatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala yake nufi ina fatan mun fahimci wannan ina da sauran lokaci sauran to a cikin sauran karkarewar minti uku zan cika da cewa kamar yadda aka saurara tun farko lallai in mutum zai kawo dalili to zai kawo dalili ne a cikin alkur'ani da hadisi idan ni ne zan kawo to dole ni zan tabbatar da me tunda hujja ta ce zan kawo ingancinta idan shi ne zai kawo abokin tattaunawa na zai tabbatar da ingancinsa to kuma ba lallai bane ni kuma sai na yarda da me in ya kawo ya ce ya inganta ba lallai bane sai na yarda in na kawo ya ce ya inganta ba lallai bane sai ya yarda in yana da hujjarsa ina fatan kun fahimci wannan nan zan dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum. Ina so dan jaddada ka'idodi da muka tsara. Dan Allah kamar wanda suka zo daga baya ba ma so wani ya yi wani magana sauraro ne kawai ko ka karasa wani magana malam ko ka ce wani kabara ba ma san shi shiru kawai sannan kuma akwai abin da nake so dan kara musan ok yawa waya silence kar kowa wanda yake da waya mai da ita silence sannan kuma ina ga ba laifi kamar idan malami ya tashi yana bayani wanda suka taho tare da shi wani ya dan carkiya wani aya ina ga ba laifin su dan ta da shi da na ga dazun mala ya dan yi kaman mala ya so ya ce bari ina ga ba laifi ya dan yi a dan ta da shi amma malan da mutanen sa kawai shauran jama'a sauraro sauraro ne kan Allah kamar yadda muka faɗa mutum ya saba kaida za a fara shi wani a samu mutane biyu daga kowane side mutum ya abin nan kawai sai ya kawai assalamu alaikum
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد bayan haka malam ya yi maganganu da ciki da abin da ya faɗa ina tsammanin ba bukatan sai na yi muraja'an abin da ya faɗa so amma da yake shi karatun nan ba da hausa ake yi da larabci ne shi kuma larabci yana da kawai yana da kawai dole wajen kiyaye ka'ida shi zai ba da daman a fahimci ne mutum yake so ya faɗa dole mutum zai karanta larabci ya zamanto muzdabi lalle ya zamanto kana karanta domin ka karanta daidai shi zai gamsar da mu cewa ka san me kake karantawa amma in an samu kuskure a cikin karatun to za a samu matsala abu na farko malam yayi magana akan al-intisab ila ahli sunnati to wannan ba tare da nayi dogon sharhi ba mu mu mu ma ahli sunna ne al ashadira wanda kamar yadda aka sani in ba shi an shiga dogon tarihi ba shugabanmu alhassan al-ash'ari a kansa ne aka fara samun wanda ake kiransa ahlus sunna shi ake kira da imamu ahlus sunna wal jama'a duk wanda suka aru sunan ahlus sunna yafawa suka yi jeransa suke bi wannan tarihi ya tabbatar da haka sannan sai da ya shigo karanta salatul fati ya ce alhafi bai ce alwawu da yake fada to a nusukar malam ko baka sa alwawu din ba to lallai nusukar akwai kuskure a ciki domin ka'idar larabci sai an sa wawun din adafi ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fati lima ubulka wal khatimi lima sabaqa waye al-khatimi shine wannan alhadi din to dole kai mai adafin sa ka sa mai wawu wannan kuskure ne sannan sai ya yi magana daga cikin wajen kusakurai lokacin da yake casho tijjani ya zo garin tilmisana sai yake cewa ila tilmisana tilmisana ba sunan larabci bane tun da ba larabci bane da zai ɗauki marifa ba sai dai a ce ila tilmisana ba za a ce ila tilmisana ba kuma in ka ce ila tilmisana ka sa marifa sai dai ka ce ila tilmisani saboda zuwan marifa ba za ka ce ila tilmisana ba sannan sai kawo sunan littafi wani littafin ya ce wardul juyubi wardu aljuyubi to littafin ba haka yake ba wirdu ne kuma ba aljiyutu bane aljiyubi ne saboda mudafun da mudafun ilaihi sannan abu na gaba mala ya ce a cikin hadisin da ya ja daga karshe abdar ma qultu ana ko abdar ma aqulu ana arwayat da kawo sai ya ce wan nabiyina wan nabiyina a wan nabiyuna ne saboda fa'ili ne manzo Allah shine fa'ili qala wan nabiyuna su ma sun karu sannan sai daga ciki yake cewa gaba ya ce nassun sarihun sa'a subutu a asubutu a yi masdari nassin ana bukatar shi zai tabbata da haka sai dai zama to nassun sarihun thabitun la subutu sannan kuma ya ce qat'iyyu dalali bari da muka baki tuna ci gaba ci gaba qat'iyyu dalalati ni da yanda ji kunya to wannan banda wadansu saboda abubuwa da sauri mu shiga na farko ga jawahirul ma'ani yanda malam ya karanta na wannan abin da ya karanta a cikin jawahirul ma'ani haka yake amma matsalar ba karatu ba gane ne ka karanta a nan matsalar take abu na farko sai mu ga me ra'ayin shehu tijjani tambayar da kila malam shi bai mana ba ma wanda inda ya mana ana ganin za ta yi sauri an yi wa shehu tijjani radiyallahu anhu shi mai littafin a cikin jawahirul ma'ani ga abin da yake cewa shafi na ɗari da arba'in a irin nawa kwamu bayan ya gama sai yake cewa to fa yaqulu idza kana hadha kama zukira idan yadda ya zama da falalan salatul fati nan yadda kai ta faɗa ya ce to aka yin bagil ishtigalu bihi aula min kulli dhikrin hatta alquran ya kamata to mutane su shagalta da salatul fati ne masu bar qur'ani qulna lahu sai shehu tijani ya ce muka ce masa bal kar ka faɗa haka tilawatul qur'ani aula karanta alqur'ani shi yafi akan salatul fati in ji shehu tijani ya annaha matlubatun domin karanta alqur'ani qira'arsa wani abu ne da aka nema shar'an لأجل الفضل الذي ورد فيه saboda falalan da yazo wani kaunihi asasu shari'a saboda qur'ani shine usus na shari'a wa bisadil mu'amala ilahiyya kuma shine shimfidar da Allah ya shimfida wa mutane a kansa za su yi mu'amala su gudanar da dukkan mu'amalolin su shi tijani ta kawowa sai yace salatin fatihin nan da ake magana an ce kai shin dole ne an ce kowa sai yayi sai shi tijani radiyallahu anhu yake cewa wa amma fadlul wa amma fadlus salati allati naru bisadadiha amma falalan salatin nan da muke kai in ji shi tijjani muke magana a kansa ya ce fa inna min babi takhayyiri lashe babi ne na zabi in ka ga dama ka yadda in ka ga dama kar ka yadda in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari min babi takhayyiri babu wanda aka ce mai dole sai yayi salatin fati in ji shi tijjani sannan bayan shi tijjani bari tsallaka shafi na 141 sai ya ce sai suka rai sai tambayi shi tijjani to falalan salatin nan da kai ta faɗa kai ta faɗa wani malam ya zukuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ashabi wai me yasa annabi bai gaya wa sahabbai falalan salatin fati ba yanzu sahabbai su za a ce yanzu duk wannan falalan ya fi su kenan yayi kaza sai shi tijjani radiyallahu anhu ga amsan da yake bayarwa bayan ya kawo sai ya ce huwa kama zakartu min tadifil amali musayyibi walakin kullu wahidin min as-sahabati alladhina ballaghu ad-dina ku sani duk wani sahabi da ya isar da addini wanda addini ya zo ta hanyar sani inda shi tijjar radiyallahu anhu yace maktubun fi sahifatihi jami'a amali min man ba'dihi duk wani sahabi ko da kai sahihul fati ka je kai tasbihi falalan da aka faɗa ka yarda da shi din to in kai ko da Allah baka wannan ladan to sai ya dauki wannan ladan kuma ya sa a cikin fefan sahabbai saboda mai ta hanyar suka samu wannan alkhairi dan haka babu yadda za a ce wanda ya karanta wannan salatin yana nufin ya fi sahabi ko ya fi wani abu in ji shehu tijjani radiyallahu anhu kuma bayan haka shehu tijjani radiyallahu anhu yake magana yake cewa sahabbai su sun riga sun samu dukkan falala menene falalan da suka samu yace shine as-sabqi bi sufu as-sabqu bi suhbati nabi sallallahu alaihi wasallam zaman su da annabi ya riga ya shura komai da komai a yau zaka iya zuwa mala ya sani zaka iya yin aiki na addini ka gina masallatai da yawa ka gina wanda sai na bakar bai gina ba sai na uwar bai gina ba kai gama gina wannan masallatan za ta cika duniya da masallatai sai na uwar bai kuma man Allah ya riga maka bayani yace wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ko nasifa ko nasifa man Allah ya ce da ɗayan zai ciyar da dutsen uhudu zinari bai kai rabin mudu na sahabi ba da haka da alkhairin da zaka yi wannan alkhairi da ake shi tijjani ya riga ya yi istisna'i da haka karka ɗauko maganar sa gefe ɗaya ka karanta a'a ka ɗauko maganganun sa duka ka karanta sannan kuma a ciki malam yayi ta kawo bayani shin salatin fati ana nufin falala ta fi qur'ani ne ko kuma ta yi daidai da qur'ani to bari mu gani shin shi tijjani ya bambance qur'ani da salatul fati ya bambance ga littafi wanda a cikin jawahirul ma'anin ma malam ya koma akwai wannan bayanin sunan littafin الفيض الرباني في التفسير والحديث للعارف بالله سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه wannan littafin na shau tijjani shau tijjani a cikin littafin nan an yi mai tambaya irin wannan matsalar da ta damu mala cewan shin cewan menene batun batun da ake yi na maganan cewan salati da alqur'ani sai yake faɗa yake cewa ya qul sayyidina yana magana akan salatul fatih khassa ita kanta salatul fatih din wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magana akan falalan abin nan a falalan salati gaba daya shin wanda ya karanta su abdul min alqur'ani wai salati ya fara alqur'ani to bari mu ji amsar da shi jani ba radiyallahu anhu daga nan sai mu yi hukunci akan maganar sa shi tijani yana cewa alqur'anu abdul min kulli shay title din ne qur'ani ya fi komai sai ya ce amma tafdilul qur'ani ala jami'il kalami min al-azkari was-salati ala nabi to kuji nan kalmar al-azkar din ne ya kamata a yi mata al-dalai malaika an karanta ta fi dukkan azkaru da yafi dukkan kauli a karam Allah sai an yi karina karina kuma mun sani malaman balaga sun faɗa karinan mu iri na wani iri biyu ne muna da karina lafaziya wanda za a ganta karara muna da karina haliya karina haliya wanda kai za ka hararo ta ne ta kwakwalwanka don haka ya za ka yi ka gano karina sai ka bi diddigin sauran maganganun shehu tijjani sai ka gane ba yana nufin salatul fati ta fi qur'ani ba ne wannan haka za ka yi shehu tijjani na cewa amma tabdilu tabdilu qur'ani ala jami'il kalam min al-azkari wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min al-kalami fa amrun wajibun awdahu min ash-shams falalan qur'ani akan dukkan salati wani al'amari ne da ya fi rana ma bayyana inji shehu tijjani yace kama huwa ma'lumun fi istiqra'ati shari'i kamar yadda yake a cikin abin da shari'a ta tabbatar wa usulihi shaidan bihil atharu sahiha hadisai da dama sun zo sun bayyana fadalan alqur'ani sai yace fadalan alqur'ani min haisiyatayn alqur'ani ya shige wa komai ta bangare biyu na farko kaunuhu kalamin zati almuqaddasati almuttasifati bil azmati wal jalali kasancewar qur'ani maganan zatin ubangiji wanda zatin nan ta sifanta da girma da ɗaukaka don haka ƙur'ani ya shige kowa tana haisiya ta biyu ya ce ma dalla alaihi minal ulumi wal ma'arif wa mahasinul adab abinda qur'ani yayi nuni akai na ilmai da saninnuka da mahasinul adab qur'ani ya shige wa kowa ta nan sai yazo yace to anan nan nake so da Allah ya mu ku bada hankali ku sosai magana shau tijani yana magana akwai na akwai wanda shau tijani yana magana ka karanta salatul fati ko ka karanta salatin annabi a haƙƙin wannan mutum ya ka karanta qur'ani ga magana yanzu zan karanta shau tijani sai yace a wannan falala na qur'ani guda biyu za a ciro haisiyar salatin fati a wannan za a ciro mutane uku mutane uku na farko sai shi tijjani ya ce akwai mutumin da ya karanta qur'ani ya san qur'ani ya san ma'anar da qur'ani yake yana shiga ya gano saboda yana da idan da ba kowa yake iya gani bai gano asrar na qur'ani sai shi tijjani ya ce wannan mutumin na farko a haƙƙinsa salatul amn qur'ani ya fi a wajensa akan salati dole ya karanta qur'ani qur'ani ya fi kowane salati a wajensa sai mutum da biyu wanda shi mutum ne mai tsoron Allah ta ki in ji shehu tijjani martabatu sani yake ne yace shi kuma wal martabatu sani ya fi qur'ani yace duna hazihi yana kasa da wannan mutumi na farko yace man arafa ma'anil qur'ani zahiran wa alqa sam'ahu inda tilawati ka annahu yasma'uhu min Allah yaqassu alayhi wa yatluhu alayhi ma'a wafa'ihi bil hududi fa hada aidan lahikun fil fadilati bil martabati al mutumin da ya zama yana karanta Qur'ani ya ji da abin da Qur'ani yake faɗa amma dai bai kai mutumin farko tsoron Allah bai tafi shi ma za a haɗa shi a cikin wancan martabar ya karanta qur'ani ya fiye karanta salatul fati sai mutum na uku shi tijani ya ce shi kuma mutum na uku wal martabatu salisa fi tilawatil qur'ani rajulun ka samu mutumin da la ya'lamu shay'an min ma'ani bai san abin da qur'ani yake karantawa kamar masu haddan mu da masu irin karatun mu na gida wasu zaka samu ga haddan qur'ani amma bai san fassarar qur'ani ba sai ya ce shi tijani ya ce laisa lahu illa sardu hurufihi kawai karanta alqur'ani yake yana karanta rukunsa wala ya'lamu ma za ta dullu alaihi min al-qulul wal ma'arif bai san abin da harufansu na Qur'ani suke magana akan ilmai da waɗansu ma'ani ba ya ce illa annahu ya taqidu annahu kalamullah amma sai dai ya kudurce a ransa cewa Qur'ani zancen Allah ne wa yulqi sam'ahu kuma yana jin yana bada kunnuwansa inda tilawati mu'taqidan ya yi tiqadi anna Allah ya tudu alaihi tilawatan la ya'lamu ma'nahu ya yi da cewa wannan maganar Allah ne Allah yake karanta mai amma bai san me Allah yake faɗa ba yace to fa haza la yukum fil fadl bainal martabatayn shi ma wannan mutumin da ko bai san ma'anar Qur'ani ba amma ya yarda da Qur'ani da Allah ne a haɗa shi da wancan martabobi na uku din shi ma a wajensa ya karanta alƙur'ani ya fi a ce ya salatin annabi sai ya ce wal martabatu rabi'a to mutum na uku in ji shehu tijjani ya ce rajulun yatulu ya yatulu alqur'ana sawa'an alima ma'anihi aw lam ya'lam mutumin da yake karanta qur'ani ya san ma'anan ko bai san ma'anan ba illa annahu mutajarribun ala ma shaytin lahi sai dai mutum ne mai saurin ido akan sabawa Allah yana sabawa Allah غير متوقف عند شيء منها باي tsayawa wajen saban Allah yace fa hadha la yakunu alquran fi haqqihi abdul wannan qur'ani ba zai zama to a haƙƙinsa ya fi salatin annabi ba salatin annabi ya fiye karanta qur'ani to me dalilin shau tijjani sai shau tijjani ya ce saboda mazda da tilawa kulla mazda da tilawatan izda da zamba saboda duk lokacin da ya karanta qur'ani ƙara ne yake wa kansa me hujjar shau tijjani sai ce ga Allah yana cewa ba da bismillahir rahmanir rahim ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا shi tijjani ya kawo wannan ya ce ga Allah yana faɗa wani mutumi ne ya fi cutan kansa fiye da wanda ya bujirewa ayoyin ubangiji da ake karanta mai sa'annan kuma bayan gashi yana da laifi ya kawo daga cikin wata aya ya ce ga wannan aya saboda ayoyin suna da yawa qul ya alal kitabi لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا من ولا يزيدن كثيرا من ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا gashi ayoyi ana gaya ma duk wanda yake karanta za ka samu ana magana alal kitabi gashi a taura an ba su amma suna karanta a taura a taura tana tsine musu to haka alqur'ani ga manzo Allah ya ga mana hadisi za a samu mutum yana karanta alqur'ani amma wal qur'ani ya kan za a samu qur'ani Qur'ani yana la'antar wannan mutum saboda karatun da yake saboda da ya kiyaye abin da Qur'ani yake faɗa ba yana kariya yana zina in ya zo karanta ayar zina wala taqrabu zina yana yi da haka Qur'ani yana ce ko bai lance shi ba sai shi tijani ce wannan da ya karanta ya samu wannan la'anan gwanda ya sa tarfati ga hadisin manzala manzala sallallahu alaihi wasallam da rufe shi manzala ce inna min ashaddin nas azaban yawmal qiyamati mutanen da suka fi kowa samun azaba ranar tashin kiyama aliman lam yanfa'ahu lam yanfa'ahu Allah bi ilmihi masanin da mutum malami ne amma wanda Allah bai amfani shi da ilimin ka ba manzo Allah yake wannan kowa samun azaba ran tashin kiyama sannan ga wannan wa man abada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wala shuru yawmal qiyamati ama wanda ya bujire wa alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan dankan to za a samu yana da rayuwa cikin kunci rayuwa mai kunci wala shuru yawmal qiyamati ama ranar kiyama za mu tashe shi a makawo sai shehu tijjani yake cewa faman taraka to ga magana shehu tijjani faman taraka al'amala bil qur'ani faqad nasiyahu duk wanda ya bar aiki da alkur'ani ya mance shi wal wa'idu sabitun alayhi azaban da Allah ya alƙawari sai ta tabbata gare shi fa mislu hadha to irin wannan mutum mai laifi da zai karanta yace la yakunu alqur'anu fi yaqi afdal min as-salati qur'ani a haƙƙin sa bai fi salati ba yafi a ce yayi salati saboda salati ba ta da sharadi ya yi lazina amanu sallu Allah ya ce sallu din nan ta gama kowa da kowa fajiri munafiki fasiki dan iska kowa yayi kuma in kai tana nan Allah zai baka lada sabanin qur'ani sa'annan shehu tijjani ya ƙara fito da abin su daidai bayan ya gama wannan maganar shehu tijjani ya ce alƙur'an daga ƙarshe ya rufe ma alƙur'an huwa afdalu zikir in ji shehu tijjani ƙur'ani shine mafificin zikiri babu wani zikiri da zaka zo ka kawo shi ka ce ya fi ƙur'ani sa'annan kuma malam maganar da ya ce kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya ce afdalu ma qultu ko ma aqulu ana wan nabiyuna min qabli sai ya ce to anan aka rama kallon ina ganin kamar ka jawo kanka raddi ne saboda manzo Allah ya ce akdalu ma qultuhu ana wanda bi min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah abinda nafi abinda kowane abu da na faɗa zaka annabi shi dai ya faɗa in ka samo taksisi ka ware Qur'an annabi ya ce la ilaha illallah ta fi komai sai in ce ma to tunda annabi ya ce la ilaha illallah ta fi komai shi ma ka tuma annabi saboda amana la ilaha illallah ka kai ta kai ta la ilaha illallah ya kuka karanta Qur'ani kenan saboda annabi ya ce afdal ya fi komai in ka yi taksisin Qur'ani wannan kuma kai kai taksisi annabi bai ware ba annabi bai ware ba sallallahu alaihi wasallam yawa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zuwa karshe to wanda ya kamata ya kamata sauran minti na sauran minti hudu to ya kamata ma ya gane kuma sa'an nan qur'ani da cewa qur'ani wa shauki dan ya ce minal azkari ya shigar da qur'ani cikin zikiri na'am qur'ani zikiri ne mana wa ya kadul ladina kafaru la yurmuna ka bi absari min ma sami'u zikra azzikra ne anan alqur'an qur'ani ya shiga cikin zikiri wannan babu munaza a ciki sa'an nan kuma sai abin da nake so in karanta wa malam ya gane cewa ana magana a cikin minti hudu ana maganan falalan abu yanda ya ta kawo an ce kaza akwai abin da malamai suke kiran shi almaziyatu la taqtadil afdaliyya maziya in Allah ya baka fifiko ba yana nufin abdaliya ba ne misali manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam wanda bukhari ya rawaito yace ma qallatil ghabra'u wa la azallatil khadra'u asdaqa lahjatan min abi zarr manzo Allah yace sama bata inwanci kasa bata kunshi wani wanda ya kai abu zarr gaskiya ba manzo Allah yace yanzu kana nufin abu zarr ya fa annabi gaskiya ya fi sauran annabawa gaskiya ƙarinar tana hankalinka kai zaka waye haka manzo Allah ya faɗa hadisi na gaba manzo Allah ya ce da sayyidina Umar baya bin wani kwana ya shiga wani fajji shedan ya bi fajji amma ba faɗi wannan falalan a sayyidina Abubakar ba kana nufin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ya fi sayyidina Abubakar bai fi sayyidina Abubakar ba da sayyidina Usman manzo Allah ya ce al malaikatu tastahi minhu malaika suna jin kunyan sayyidina Usman ba faɗa sayyidina Abubakar haka ba kana nufin sayyidina Usman ya fi sayyidina Abubakar ma sayyidina Umar tare sayyidina Umar da sayyidina Usman kafaratu ne kawai min kafarati sayyidina abubakar wani dugo ne daga cikin falalan sayyidina abubakar amma mun da Allah ya ba su wannan ba da haka almaziyatu la taqtadi la baliya in an ce ana magana ya kamata a ware sa'annan abu na gaba ga wasu hadisai da nake so malam yayi mun ga wani hadisi ya kawo maganar tasbihi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa yana magana yace kullu muslimin duk wani musulmi a kowane musulmi ya yadda da hajji ya yadda da jihadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin da Tirmidhi ya fitar daga Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man sabbaha Allah mi'atan bil ghadati duk wanda yayi wa Allah tasbihi dari da safi wa mi'atan fil ashi yayi Allah tasbihi dari da yamma kana kaman hajji mi'at mi'at hajji kaman wanda yayi hajji ne so dari kana nufin yanzu na zo nace subhanallahi rabbi hamdi subhanallahi alazim subhanallahi alazim kana nufin cewa wanda ya ji so ɗari daidai muke da shi amma annabi ya faɗa an to kana nufin cewa tasbihi ɗarin nan da zan yi da safe da yamma ya fi hajji kenan manzo Allah ne faɗa nan ana maganan almaziyatu la taqtadi al-afdaliyya sa'annan abu na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a kan suratul ikhlas qul huwa qul huwa Allah bismillahir rahmanir rahim qul huwa Allah Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace ta'dilu sulusul qur'ani tana daidai da sulusun qur'ani yanzu kana nufin gashi in ka ce sa'atul fati ne mun dalla ma ya faɗa ulhuwa tana daidai da sulsun qur'ani tana nufin cewa yanzu ulhuwa ta fi qur'ani kenan ko kuma tana daidai kuma shi tijjani a gane maganarsa kalman ta'adilu da kalman afdalu akwai bambanci afdalu yafi ta'adilu kuma daidai sa'annan ana daidai din aka rama kallon an karanta sosai za a ga nawo ta'adilu ne ta'adilu sawabu sawabu ya adilu sawabu qira'ati salatul fatihi ya adilu bi maza sawabu bi sawabi qira'atil qur'ani ba wai ana maganar gundarin salatul fatihi da gundarin qur'ani bane a akan lada ake magana akan lada ake magana da haka wannan ya kamata mu fahimci al'amura yanda suke wannan sauran minti daya wannan ba daidai bane shehu tijjani bai ce salatul fati ta fi qur'ani ba kuma yanzu in ma ana zargin shehu tijjani da wani abu shi dai ya wanke kansa ya wanke kansa kuma yadda mala a cikin minti daya da yake kafirta a ce an kafirta wannan a wajen mu kafirci shehu tijjani ya ce idza sami'tum anni shay'an idan kuka ji na faɗi wani abu fa zinuhu bi mizani shar'i ku auna shi da ma'auni na shari'a fa ma wa faɗa duk wanda ya daidai da ma'auni na shari'a fa khuzuhu ku rike na wani wa ma khalafa duk wanda ya saba da ma'auni na shari'a fatruhu ku rabu da shi kuma wannan an samu daga dukkan magabata daga ko shi tijani ya faɗa in ya saba kamar mai shikenan wa alaikum salam assalamu alaikum zan ba mala yana da minti biyar zai comment akan bayanin sa eh zan ba shi bismillah zaka yi comment
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله mala ya ɗauki lokaci ya yi ta bayani a ciki to amma abin da zan jawo hankali yan uwa su fahimta daga ciki
idan Sheikh Ahmad Tijjani abin da ya ta faɗa kenan yana kokarin ya zama na maganarsa akwai tanagumi nan ya ce idan ka yi kaza ne amma ni ba tafi ba a can kuma abin da nake son uwa su gane kenan saboda maganan cewa wai in fahimce ta nan kuma manzon Allah sallallahu abin da shi Sheikh Ahmad Tijjani yake gwadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kansa ya zo ya faɗa ma shiwa yake magana da shi ya kazatan ne ido biyu yake kallonsa yake faɗa masa salatul fati ga matsayinta ko ba haka ba sannan kuma sai bai faɗa ma waɗansu wanda suka gabace shi ba kamar da shi kansa malamin ya faɗa ya ce wanda suka gabata ba su faɗa ba bai faɗa musu ba ya ajiye ne saboda wani sirri da aka aji saboda zuwan shi Ahmadu Tijjani in ya zo sai a sanar da shi sai malam ya ce a to ba wannan yana gwada afdaliya bane shi Ahmadu Tijjani ya fi sauran wa sauran sahabbai ba e muƙaddara ko da hakan ne da malam yake faɗa lokacin uku na muƙaddara ko da hakan ne da malam yake zato to abinda za mu ce shine na farko babu wani abin da ko a magana ne ko a zance da za ka kwatanta shi ko kana nufin cewa e haƙiƙanin daidai suke da ƙur'ani ko kuma kana tunanin cewa a'a akwai ta inda za su yi daidai da qur'ani ko ta bayan gida kamar yadda mana yake tunanin cewa idan an kawo shi ba ana nufin cewa ana maganar lada ana maganar lada ana maganar lada ba wai ana maganar zatin ita qur'ani ko zatin hadisi ba to sai mu ce to a ciki yanzu idan na zo na yi magana a ciki dukkanin mu ga muna nan musulmai sai na ce ina nufin cewa da sarkin bauchi mun fahimta da sarkin bauchi da kuma Allah subhanahu wa ta'ala suna iya zamowa ɗaya za a bani a ciki na kafita ko ban kafita ba sai na ce zan yi tawilin abin da na faɗa ba abin da nake nufi sarkin bauchi ya zamo a'a saboda sarkin bauchi adali ne Allah ma adali ne don Allah wannan sai ya zama dalilin da zai sa in zamo cewa a'a wannan bai fita shi aka bai fita ne a kafirci ba wannan bai taɓa zamowa ɗaya wannan kenan sannan kuma akwai abin da na manta kamar matsayin da nake magana a ciki abinda malam ya kawo yake cewa cikin hadisi ya ce ai an faɗi shek ahmad tijjani ya ta kawo maganin cewa ai akwai mai karanta qur'ani rubba qari alquran ko wal qur'ani yal'anuhu ko akwai mai karanta qur'ani ai akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man lam yad'a qawla zur ko fa inna allaha ko la la fa inna allaha mene
man la yada qaulun zur wa amala bihi wanda bai bar fadan qaulun zur ba da aiki da shi ba fala eh falaysa lillahi hajatin li li an yada damuhu wa shirabihi cewa wanda bai bar fadin qaulun zur ba ba Allah bai bai bukatar ya ajiye cinsa da shansa don yana azumi wannan yana nufin manzo Allah ya ce masa ya ajiye azumin sa saboda rashin yinsa don in ya yi haka yana zunubi yana kara masa a matsayin zunubinsa daban matsayin aikinsa wancan daban kamar mai karanta alkur'ani in ya yi laifi ya karanta alkur'ani yana zuwa kuma yana aikata laifinsa wancan daban sakamakonsa na qur'ani kuma daban ba a hada su a ce a to duka tunda yayi haka shikenan yayi haka saboda haka ya aje in kuma da haka za a yi ta yi musulman mu mu ma gabaki daya za mu aje abubuwa dukkan har ta sallar da muke da sauransu akwai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa wurare da dama yace mallaye yadda a kaza falaysa minni wanda bai bar kaza ba bai tare da ni ko mallaye to shikenan sai manzon Allah sai shikenan tunda baka tare da manzon Allah in ka aikata kai ma ka fita daga musulunci ka ce in bar shi wannan ba haka bane saboda haka malam ya sake tunani akan maganganun da yake faɗa mu kuma abin da na faɗa na ƙarshe kuma shine ya sani malam ya yarda shin har ila yau manzon Allah ne da gaske da kansa ya faɗi cewa ai salatul fati din nan daidai take da a karanta Qur'ani ko da ta wancan hanyar da yake faɗi in ta wancan hanyar din ne ma da yake faɗi hakan yake ina fata mun fahimta assalamu alaikum
masha Allah minti biyar shi ma biyar shi ma minti biyar zai kuma
alhamdulillah mala yayi bayanai sai dai kuma a bayanan da na kawo maganar shi tijani da na kawo ban kawo wani abubuwa ba ayoyi na kawo to ban sani ba maganar ayoyin yake wa raddi ko me ban sani ba na farko ke sannan abu na biyu yayi magana akan tanakul a maganganun shi tijani ba tanakul manzo Allah ya ce babu littafin da ya kai alqur'ani kai ka san wannan ka yadda da haka to annabi da yace kul huwa uku tadajjilu sulusul qur'ani annabi yayi tanakudi kenan malai warware mana wannan abu na biyu sa'annan yayi magana ya ajiye saboda wani shehu tijani ya ce an ajiye saboda wani sirri haka ya faɗa ko an ce an ajiye saboda wani sirri to ga shehu tijani dalilin da ya ce lokacin da sahabin sai tambaye shi me yasa aka bar salatin fati ba ga sahabbai ba sai shehu tijani sallallahu alaihi wasallam yace lima yace yace Allah ya batta ne lima alima la kulam ma alima ba'afa ahli zamani wa ma alaihi wa ma alaihi min at-taqlid wal fasad Allah ya bar sadul fati ne ya ajiye ta sai a wannan zamanin ya bar ya bayyana da ita saboda abin da ya sani na wannan zamanin koma baya karancin imani karancin kaza in ana maganar sadul fati ka daina maganar sahabbai sahabin da ya ga annabi annabi a tsiran kusa da wuta ya fi jin gasu shi annabin ya gani mu shafa hatan kai salatin kake wa annabi shi kuma annabin ya gani to me kuma ana haɗa ba wani haɗi dan aka kai ma an ce kai sadar baki kuma shehu tijani ya baka takayiri kai ko karka bai sa'annan abu na gaba malam yayi magana akan cewa wai sarkin bauchi da Allah ba haka gaskiya ba haka malam Allah ya riga ya gaya mana anasi wanda yake sarihi kuma qat'iyyu dalalati kamar yadda nake ga mai dazu Allah ya faɗa laisa kamislihi shay'un Allah ya kore ba a cewa wani kaman Allah kai malamai sun ce kaman annabi ma ba a cewa kamar annabi ma ba a cewa malamai sun tafi akan haka ballantana a ce kamar Allah wannan kuskure ne tashbihi ne ba wa Allah haka sannan ya magana akan gani annabi shi tijjani ya ga annabi na shi tijjani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ba shi salatul fati garin annabi ba korarren abu bane saboda hadisi ya tabbatar الإمام البخاري كدوبة من دل يفعل من رآني في المنام فسيراني يقظة وندي قن أفتشي زي قن أفتكي كما من دل يفعل لأن الشيطان لا يتمثل بشيء لم بايك ما دمي إن كاشي أتاشن قيامة النبي بفعل أبا أتاشن قيامة كافري دا أرني دا قوة زي دا أمي لك الدنيا kuma ga shahidai na malamai da dama birjik akwai littafi a nan malin mu ba maganin maganin manzo Allah bane in ganin annabi ne kuma wannan sai a sa lokaci na daban sa'annan mala yayi batun waya aje azumi a ce kaza a ce kaza a'a wannan duk ba haka bane maganan nan da aka gaya maka in zaka dawo kai shi tijani adalci malamai sun ce wai idan aka zo har malaman mu sun yi ittifaki hatta yin tayyiya na gaya ka wannan maganar matsala dai ba zan iya tuna a yanda na ganta ba amma tabbas ya faɗa kuma suna nan ibn tayyiya ya ce idan ya zama da mutum ya ya kawo maganan kafirci da kai kake ganin kafirci ne ta bangare daya ta bangare 99 sai aka samu bangare daya ya faɗi maganar da ake ganin ta daidai to a ɗauki wancan maganar ɗayan a yi mai hukunci da shi ya ce shi musulmi ne to ya shi tijjani zai kawo magana da ayoyi da hadisai da komai ra'ayi kuma ka ce kafirci babu cewa kafirci alal akalli ban yadda ba kamar yadda ce maka min babu tafiyir ka ce ban yadda ba amma ka ce wai misali shi tijjani ya kafirta saboda wannan babu haka salatin manzo Allah kuma in da za mu zo mun shiga ne kamar yadda ga littattafai na mun zo da shi salatin fati nan ba shi tijjani bane ya kawo shi asalin salatin ba na shi tijjani bane na sai Muhammad al-Bukhari ne kuma salatin salatul fati din salatul fati din kawo a cikin tafsiri na Ibn Kasir ya kawo alƙali iyad ya kawo a cikin ashifa ga littattafai nan da dama daga lokaci da mun karanta muku kun ga salatul fati in karara wasu tun kafin zuwan shehu tijjani kamar Imam Zaid ya kawo tun kafin zuwan shehu tijjani albani ya kawo a cikin sifatu salatul nabi ya kawo salatul fati to me matsala da aka yi shehu tijjani ya kafirta da wannan duk waɗancan malaman salafawan albani zahabi da waye da waye wanda suka yadda da shi duk sun kafir ta sai ka hada su jumla ɗaya ba shi tijjani kawai za a ware ba ana yin muna roƙo da Allah abinda muke roƙo abinda muke roƙo kwaya ɗaya shine duk abin da zai yi matsala da kafirci ne malam da a rage wa annabi al'umma annabi wa ma sallaka illa rahmatan lil alamin a shigo mai da su cikin musulunci in kuskure ne ka ce kuskure ne amma kafirci ka kafirta mutum akan abin da ya kafa da nassi ya jawo nassin kuma baka kora nassin ba kuma kana cewa kafiri ya waje na wannan gaskiya ba daidai bane Allah ya kyauta assalamu alaikum assalamu alaikum dama kafin wannan zama muslimuna ala shurubi musulmai suna kan sharabe su mun riga da mun ce duk wanda ya zo sauraro zai ba ma bukatar wani daga murya ko wani gwanita ko wani abu ba muna yi ne don Allah wannan abu wannan kenan abu na biyu mun riga da mun sa sharadi cewa za mu bada kowa idan ya yi magana za a bada minti biyar ya yi komen malai ya yi minti biyar malai ya yi minti biyar kowa ya ci time ɗinsa yanzu da mun ce akwai minti biyar biyar da ya rage shine za mu yi tambaya ni bangaren mu tijjaniya zan yi tambaya sannan bangaren izala su ma za su yi tambaya guda ɗaya sannan za su miƙa wa malamin mu akan abin da ya yi shi ma mu mika malamin izala shi ma yi magana akai daga nan an gama da wannan topic din insha Allah dama kuma mun riga da mun faɗa ba a nan ne za mu yanke mu ce wani yana da gaskiya ko wani bai da gaskiya ba It- masu sauraro su ne alkalai mu ba alkalai bane message kawai ake turawa alkalai kuma suna can a gidajensu da wani wuri su za su saurara su je wanda ya ji ya gamsu da na malam shikenan wanda ya ji ya gamsu da na malam shikenan Allah shirya da mu Ah, za mu yi tambaya malam fara ko za ka samu Ah, kuma har da mu ka bashi bashi malam bismillah bismillah to ba ma ba ma malam za ka tambaya minti ɗaya ne tambayan ka
assalamu alaikum rahmatullah
mala a bayaninsa ya kawo kamar da sheik amadu tijjani ya kasa masu karatun ƙur'ani zuwa gida hudu kashi na ƙarshe shine wanda yake karatun ƙur'ani amma kuma yana taka dokokin Allah da nasoshin faman azlamu mimman dukira bi ayati rabbih da sauransu yana nuna cewa idan mutum na karatun ƙur'ani yana zalunci to yana nuna cewa barin karatun ƙur'ani hakkinsa ya rike salati ya fi falala gashi kuma a suratul fatir Allah ya ce thumma awratna alkitaba alladhina istafayna min ibadina Allah ya faɗi wanda ya gadar musu da Qur'an daga cike yake fa minhum zalimu da nafsihi akwai mai karatun Qur'ani yana zaluntan kansa yana karatu yana zina ka samu yana sata yace wa minhum muqtasidun akwai wanda ke zakazaki ta baki ta ba karatu yace wa minhum sabiqun kuma da ƙarshe yace jannatu adin yadkhuluna to na da malamin bayani akan wannan wani zalimu da nafsihi ne yake nufi
bismillah a kamar yadda na faɗa nasi larabci ne sai ka fahimci larabci zaka gane nasi shau tijjani da sai yace wa idza arafta hazihi alhaysiyya arafta anna as-salata alayhi sallallahu alayhi wa sallam li misli ahli hadha alwaqt afdal to kalman afdal din nan nace su malam yayi khaddi in an ce afdal menene afdalu a larabci wannan ismu tafdil ne da haka in nace maka wane yana da tsayi amma wane ya fi shi tsayi dukansu biyu sun yi tarayya a wajen sufan mai tsayi amma ɗaya ya fi tsayi haka ne amma dai dukansu biyu suna da mai suna da tsayi don haka in an ce afdalu shau tijan da ya ce afdalu ba yana nufin cewa kawai ka ce na rufe qur'ani kwata kwata ba zan karanta ba amma dai shau tijan yana gaya ma cewa mai wannan laifin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa yafi don haka ake maganan afdalu kuma wannan al-afdaliyya ce mala ya sani a larabci kalman afdalu fifiko wannan shi ne ya fi lada ya fi lada ba ya fi abin nan ba kuma ba ce karka karanta qur'ani ba shuddu dani bai kawo wannan a cikin ba maganan malam ina tsammanin na amsa ta ta bi ka bai kare ba na ko minti biyar ne zan yi a na dauka za a samu wasu su samu sauran ba sai wasu ayi shi da za ka tambaya a wani ne ko shi ko shi ko wani A, da ne mutum shi ɗaya tambaya. a ko da yayi tambaya in biya minti biyar din ne shi kenan amma dama ka'ida shi zai tambaya sai kuma ka ko ba a'a malam mun riga da mun sa ka'ida don Allah ayi hakuri mun sa ka'ida duk abin da ya saba ka'ida ba mai dare shi
tambaya ka ne ba tambaya zan na yanzu kwanan ji Aha. tambaya ne kawai in akwai wata tambaya sai in babu kuma zan shi tambaya ne a cikin lokacin da ne ka bashi yau ta bismillah malam kai tambaya Assalamu alaikum. Tambaya da nake so in yi mana ko da yake ba tambaya bane ina so tabbatar kaman idan na saurari bayanin da malam yayi tunda dama abin da shi malam yana magana akan falalan salatin annabi da kuma ah, Qur'ani. To kuma bayanin da kai ya nuna cewa Qur'ani ne tafi salatin annabi. Ai tafi salatul fati. Ko ba haka ba? Na fahimci bayanin kenan. Qur'ani ita ce a sama. Yawwa. Sai kuma abin da nake so ba- bambancin salatin annabi da s- ah, salatul fati don mu ahli sunna akwai bambanci tsakanin wannan salatu guda biyu.
bismillahir rahmanir rahim malam ce yana tambaya ina tsammanin kawai tambaya ita ce bambancin salatin annabi da salatul fati a yanda ka faɗa to salatul fati ita ma ita salatin annabi ne saboda in naje salatin ai ba sunan shi tijjani nake kira ko sunan babana wacce nake Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sannan sai tambayar da zaka bullo da ita shine cewa salatul fati din sharadi daya da sharadi daya in annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe kofa ya ce babu wanda ya isa yi min salati sai da salatul ibrahimiya annabi ya ce sai da ita za a yi min salati to shikenan zatul fati ta faɗi amma annabi bai rufe kofa ba shikenan kuma sannan wa khasatan muna da littattafai gashi mun zo da shi sayyidina bakar na da salati sayyidina umaru na da salati sayyidina aliyu na da salati sayyidina usman na da salati sahabban manzo Allah kowannen su yana da salati da haka sai sa Allah bai tashi ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sai ya ce alladina amanu sallu sallu ku yi salati da haka salatul fati in an zo kawai inda abin da zaka faɗa shi ne akwai wani gyaran larabci a ciki ko akwai wani shirka a ciki ko wani lafazi wannan kuma sai ka bayyana mana in babu kuma shikenan salatin annabi ne ta inganta alfatu din shine manzo Allah sai sake cewa salatul fati assalamu alaikum
sauna bismillahir rahmanir rahim ina da muna da tambaya guda biyu tambaya ta farko da za mu yi wa malam bangaren gala muna da tambaya kamar haka tambaya guda biyu ne tambaya na ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala malam ya jawo ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tambaya ta farko shine shin banda salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya kamar yadda malam ya kawo shin akwai wasu salatai a tafiyar izala wanda ba wannan salatin ibrahimiyyan ba ko kuma ita salatin ibrahimiyya ita ce kadai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine tambaya na daya tambaya na biyu
a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim kamar yadda malam ya tambaya kafin in daura akan wannan malam ya kawo ya ce waɗannan akwai da ma suka gabata da waɗannan salati salati salati irin salatul fati ba na ki bane a sai kenan in sun gabata me yasa su sun yi shi tun da kenan sai yanzu kuma aka zo aka bashi shi falalin ne aka zo ake faɗa masa kenan ba wai an faɗa masa yi masa latin fatin ba tunda sun gabace shi kuma sun zo na san shi akwai ashifa ni ma na zo da ashifa din yana cikin ashifa din don dama na yi ma in kawo shi a cikin ashifa din amma ba da wannan sigar ba ma cikakkiya sai dai akwai lafuzza makamanta masu kama haka a amsan ba wai na fi samu biyu bane ina magana ne akan wannan kuma cikin lokaci ne ne lokaci ne.
amsa cikin lokaci ne ina da damar yin amsa ina da damar yin magana tabbai da mana yayi mu ma a ahlu sunna muna da fahimtar bayan salati na ibrahimiyya akwai waɗansu salatai wadda sahabbai ma sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai mu a fahimtar mu babu salatin da yafi wadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da harshen sa wato salatin ibrahimiyya wannan shine na'am to alhamdulillah Allah ya saka tambaya ta biyu a bude karatu da malam yayi ya ce bid'a tana da nau'i guda biyu akwai bid'a mukaffira wa bid'a gairu mukaffira to ko malam zai kawo mana wannan a cikin sunna da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan aksam din
Ah, kamar yadda malam ya faɗa ya ce ko da zan kawo daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya faɗa ba zan ce ga wani hadisi ko aya kai tsaye da ya fito ya ce akwai akwai mai bid'a mukaffira da bid'a menene sunansa da bid'a gairu mukaffira ba kamar yadda shi ma yanzu lokacin da malam yake magana da yace ai akwai idan an lura da wani abu in ka faɗi kalma ta kafirci guda ɗaya sauran sai aka faɗi a ko a ka faɗe su da yawa sai ga guda ɗaya wanda za a iya makalewa sai a yi kar a fidda kai a cikin musulunci haka ya faɗa lokacin yace ba zai iya tuna ba zai iya tuna shehul islam ya faɗi haka eh tabbas shehul islam ya faɗi haka amma abinda mu muke magana a ciki bid'a akwai shi a bid'a mukaffira da gairu mukaffira bid'a mukaffira da gairu mukaffira malamai ne suka tabbatar da cewa akwai bid'a mukaffira da gairu mukaffira kuma sun yi shi ala tatabbu'i wal istikrar saboda haka ba wai nasi bane ake nufin ake jiran sai an ce gashi aya ta zo kai tsaye ta faɗe shi haka wallahu ta'ala
tani ya kare a mun ce ba wanda zai magana in banda a bi ka'ida ka'idar nan a bi ta don Allah malai kana da wani sharhi ka ci gaba ka ciki ta tare duk abin da aka ce ka'ida ne a bi ta don Allah kamar yadda shi malamin har ila yau kuma kamar yadda ya ta kawowa ya ce na faɗi cewa na kwatanta da sarkin bauchi ba ina nufin haka ba in ya faɗi aka ce ba a yi wa Allah haka ai kafirci ne a ina kwatanta masa da cewa yanzu kamar yadda shi ma yake wannan magana haka ne ma na kwatanta masa a ciki in ya ce to ba a yin haka to bai kamata ya kama na salatul fati ya ce ita ma haka za a bi ta ba don hanyar da ya yi na salatul fati hanyar da gari na yi wannan ta wannan magana ke idan mai sauraro ya ji ya koma ya saurari kasafin zai saurari abinda ni na faɗa din kuma zai iya fahimtar mai manufa na a ciki wallahu ta'ala
to alhamdulillahi wannan maudu'i a yanzu ya rage ma sauran jama'a su za su je su yanka hukunci a cikin abinan ɗinsu insha Allah Ya, sannan kuma ina kira zuwa ga mutane mu don Allah a malamai musamman wanda suke kan tebul mun riga da kafin mu zo mu zauna mun riga da mun rubuta sharadi don Allah kowa ya yi haƙuri idan muka ce kowa zai magana dukkan mun nan ba wanda ba da abin da zai ci ko ba haka bane kuma wannan abun kowa zai ji kamar ma da shi ake yi ko ba haka bane saboda haka mu bi ka'ida almuslimuna ala shababi shi yasa muka nemi duk both side kowa muka zauna aka yi rubuta gashi a rubuce saboda haka ba za mu bar duk wani abu da zai shafi abu nan sai topic din mu na gaba za mu shiga kai tsaye yanzu akan magana